بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya ja rayuwar mu ya kawo mu wannan yini mai albarka yinin lahadi dare na litinin wanda yau wata na safar watan biyu a musulunci yana da kwanaki guda goma wanda hijira yau na da shekara 1445 daidai da 27 ga watan 8 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa a cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masallacin margayi alhaji abubakar yayin arabi wanda ya fi sanuwa da shahara da masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan fadar jihar gombe mun taru gaba ɗayanmu domin sauraron darasi daga bakin malaminmu a sheik musa adam mai hula allah ta'ala ya kara masa lafiya wanda yake mana darasi na waiwaye a dan tafiya a wannan yini na lahadi a dukkan mako to cikin hikima ta allah subhanahu wata'ala da kuma uzurruka da suke tasowa malamanmu wani uzurin a zahiri wani uzurin a baɗini wani jama'a sun sani wani ba su sani ba wanda kuma dukkan hakan hidima ce ga al'umma ɗin shi ne kira ni kai tsaye ce na zo na ainihin sanar da al'umma uzirin rashin zuwansa ya ce kuma ba laifi ba ne a ɗan faɗi kalimatai ne haka wanda kar al'umma su zo su tashi haka don bai samu damar zuwa karatun ba amma da ganin shirin zama na ba na karatu ba ne dama a wannan gaskiyar magana kenan sai dai mai biyu al'umma haƙuri an zo domin a jimalan ko malam wani uzuri ya taso masa wanda muna fatan lafiya da alkhairi gaba daya wannan shine sanarwa ta farko Allah ta'ala ya mana jagora a mu sani cewa wannan yana cikin abin da ya kamata dukkanin mu mu ɗaliban ilimi da sauran al'umma mu san irin a hidimar da take malaman waɗannan maluma namu wanda su ne jagororin a addini su ne fitila da suke haska mana hanya babu abin da za mu yi musu face mu musu addu'a wallahi in kun san irin kacaniya da take kan waɗannan bayin Allah to babu shakka ya kamata mu yi tsayuwar dare akan su wajen musu addu'a dukkaninmu nan kowa iya da uzurinsa wani iya da gona wani iya da kasuwa wani iya da ofis wani iya da uzurinsa ne na rayuwa amma an kaɗau irin su malan ba su da wani uzuri in ba na al'umma duk abin da suke al'umma suke wa wani lokacin ma hatta uzurin gidansu da iyalansu dai su ba su haƙuri mun san wannan so daga wajibi ne mai musu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana'a fi kumul ma'ruf li kafiru duk wanda yake aikata muku wani aiki na alkhairi kuma ku mai da biki kuma ku yi iya kokarin ku manzo Allah ke ce in ba ku da abin da za ku mai da biki to kuma su addu'ar fatan alkhairi to ba mu abba mu da abin da za mu faɗa akan su illa fatan alkhairi din akan Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya yassare musu rayuwa Allah kuma ya ba su tsaro gaba da baya Allah ta'ala ya tsare musu gabansu da bayansu da mutuncinsu da addininsu da iyalansu Allah ya hana mu ganin aibinsu Allah ka rufe idanuwanmu wajen ganin aibin malamanmu ya Allah Allah ya ƙara musu daraja da kwarji da ƙima a zukatanmu Allah ka ba mu ikon girmama malamanmu zuci da baki rabbal alamin Imam Shafi'i Allah ta'ala ya masa rahama Muhammad bin Idris yake cewa bai taba gangancin shan ruwa a gaban Imam Malik ba shi ya mai da ya sha ruwa a gaban Imam Malik ma kamar rashin ladabi yace wala bai taba yi ba ya zauna ya sha ruwa makwata ka a gaban malamin sai shi alabaitin bai domin martabawa da kimantawa da darajatawa duk in ka bibiye su haka suke ya sa rayuwarsu Allah ya ta musu albarka a duniyar musulunci ba wanda zai ce bai san imamu malik imamu shafi'i ba imamu ahmad bin hanbal ba ko kai ba ɗalibin ilimi ba ne kaga ba sahabbai ba ne ba mata biya ba ne amma ka duba yadda Allah ya sanya albarka rayuwarsu imamu zarnuji yake faɗa idan ana so mutum ya salimi ilimi ya yi albarka daga cikin abubuwa guda shida da ya faɗa sai ya ce wa ta'azimu ustaz da girmama malami sannan wa ɗolo zama da kuma ɗaukar lokaci mai tsawo wajen neman ilimi Allah ta'ala ya ƙara musu albarka malam bai gushe ba tun wata ƙadiyya ina tsammanin da taso ya juye akalar darasinsa game da waiwaye adon tafiya game da al'amuran da ya shafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don da yake bibiyar malam a gida da waje ya san wannan fagen yanzu ya ɗauka wanda ya ɗau lokuta masu yawa a wannan fagen yana yi domin a karkaɗe mutane ƙura a sake saso a saiti game da abin da ya sami shugaba sallallahu Alaihi wasallam dukkan janibi idan ka ɗauko game da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne on top magana ta yin bugu ko shi ne gaba da kowa tunda ya ce bu'istu li'utan mima makarimul akhlaq dukkan wata ɗabi'a da za a ce mara balale Allah ya yi albarka ala san barka to manzala shi ne gaba da kowa kuma ayyabo ya ƙare da Allah ta'ala yake fada cikin sutul kalam da yake cewa innaka la'ala khuluqin azim babu shakka wannan sun ce wawul qasm ne Allah iya da ikon yayi magana ba tare da rantsuwa ba amma domin taukidi da ƙarfafa maganar a zuciyar kaliya a zuciyar almutaraddid zuciyar wanda akwai shakka da kokonto a zuciyarsa sai Allah ya kawo wannan muakkidatul kalam din wa innaka la'ala khuluqin azim babu shakka ko ka ce wallahi manzon Allah kana kan ɗabi'u masu albarka ɗabi'u na gargadi hatta makiyansa sun tabbatar da wannan gaba-gaba cikin makiyansa babu kamar abu jahil wanda wata ran da kansa yake cewa ya muhammad wallahi la nukadhibuka yake cewa ya muhammad wallahi mu ba makaryata ka walakin nukadhibu bima ji'ta bihi sai dai mu muna karyata abin da ka zo da shi amma kai mun san ba makaryaci ba Allah ya saukar da aya cewa kan na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina fi ayati la yajhad cewa manzon Allah haƙiƙa kana samun damuwa da samun kai cikin damuwa idan har sun ƙaryata abin da ka zo da shi sai Allah ya ce wallahi ba kai suke ƙaryatawa ba ba kai suke ƙaryatawa ba walakin adh-dhalimina fi ayati la yajhad so dai su azzalimai kullun suna ja'in ja da ayoyin Allah suna ja'ija da ayoyin Allah sun san gaskiya suke takewa to hatta makiyansa sun tabbatar da kirkinsa sun tabbatar da alkhairinsa sun tabbatar da shugabancinsa sun tabbatar da martabarsa idan ka ɗau a umayya bin khalaf iya cikin waɗanda suka faɗa da bakin cewa babu wanda ba sa so su gani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsabar tsana da ƙiyayya da gaba amma an dawo daga khaibar an samu ganimar da an ce har yau musulunci bai taɓa samun irinta ba manzan Allah ya kirawo shi ya ce ya kirawo shi aka kirawo shi umar ya zo ya ce an ce kana kira na ya ce eh na kana kallon kayanmu ne ko kana so sai ce eh ina so za ku bani sai manzan Allah ya ce ya kirgira umar ɗari a bashi makiyinsa ne manzan Allah ya san makiyinsa ne sahabai sun san makiyinsa ne amma ya ce kirgira kuma ɗari yanzu ko ƙosai ɗari aka baka ƙosai dai ai ya kamata jinjina mutu ballantana raƙumi sallallahu alaihi wasallam aka bawa umayya raƙuma ɗari ya kaɗa su ya tafi da su da ya tafi ya doshi mutanensa garinsu ƙauyensu tun daga bayan gari yake kira ce ya kauma ya dinga kiransu da babban murya asilin a haska ji bakwar kalma a bakinsa ku musulunta ku musulunta suka fito lafiya lafiya ya ce wallahi yanzu nan na dawo daga wajen mutumin da yake kyauta baya ji tsoron talauci ya ce ni dai na miƙa wuya in za ku biyo ni ku biyo ni ni na miƙa wuya kun ga kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah ta kyauta da bayarwa ta sa ya musulunta bayan shi ma jama'a da yawa sun musulunta ga abin da ya faru ga Sumama bin Usal Sumama wanda ya kasance ɗan kwantan ɓauna ne game da sahabbai iya kashe adadi mai yawa daga cikin sahabbai manzon Allah ya ba da waranti a kamo shi hayyar kana au mayita a zo da shi sahabai suka samu nasara suka kawo mushi da ransu suka kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzan Allah ga su mama yanzu manzan Allah ce kai ne su mama yace eh ni ne yace to ku daure shi a masallaci aka daure shi a wata gwafa cikin masallaci lokaci uku nan safara na dare aka mai abinci shi da ya kwana ɗaya biyu manzan Allah ya zo yace to ina ma ta yin addinin mu ga musulunta idan ka musulunta duk abin da kai a baya Allah zai yabe maka ba wani abin da Allah zai kama gare shi al'islam ya jibu ma kabilau ya ce shi wala ba zai musulunta ba za ka musulunta bai ce shi shi ka ci gaba da zama a haka ya yi kwanaki uku hudu iya ɗauri kullum amma za ka mai abinci sau uku can manzan Allah da ya zo masallaci ce ku sake shi ya tafi sabai suka ce a musake shi suka yi ku sake shi shi ne fi kashewa ne shi ne kashewa ne ce ku sake shi dai kusan sahabai ba sa tsallake maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta musu daɗi a ransu ko bata musu ba suka sake shi ta su mama ya je bayan gari ko sai ya dawo ya kawo hanyar dawowa iya dawowa sai ga manzan Allah iya cikin masallaci da sahabai sai manzan Allah yake murmushi sallallahu alaihi wasallam sai ji ake ce manzan Allah ga su mama ya dawo ya dawo ji zai shigo masallaci ya ce manzan Allah na zo zan musulunta yanzu sai ce da da na mata yin musulunci misa baka musulunta ba sai ce domin kada mutane na su aya tsorace na musulunta ina hannu na musulunta an kama ni ina hannu ya sa na mai kauya to amma yanzu idan samu yanci na sannan na ga kyakkyawar ɗabi'arka da yafiyarka na dawo zan musulunta ba wanda ya tilasta ni kun ga kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah ta yafiya da kau da kai da afuwa ta jawo dewa su musulunta tunda Allah ta'ala da kansa yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'idan lil muttaqin sai ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal kadhibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas to manzala shine shugaba a gaba da kowa wajen yimke fishi da kuma afwa wa mutane yi miƙe fishi da afuwa mutane su mamaye musulunta al'umma da yawa suka musulunta domin sun ga afuwa da yafiya kai tsaye daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duba bai yahude da ya zo kai tsaye ya cakkumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike masa mayafinsa an ce har shatin mayafin ya fito a bayan wuyan shi ya ce ka ba mu daga cikin ganima da Allah ya baka sai cutu ka sake ni ma'ayi ka sake ni sannan zan ba da izini a baka abin da kake bukata da ya saki manzala sai ce ina ma'aji yake ina abin da ke ka kare mai kula da baitul mali ce gani a manzanci a cikin baitul mali akwai wani abu yace da wani abu yace ku dauko ku bashi aka bashi har zai tafi sai manzala ya ce to ni kuma shaƙe mun wuyan da kai fa zo na rama sai ce ai mun karanta a taura kai baka ramin gunda da mugunta duk abin da aka ma ba za ka rama bai ce wani haka ne zane jiya baya dangasa ga su umar ga su aliyu ga su abubakar allah ya kara musu yadda suna gun amma maza allah ya hana kowa tari ya ci ya tafi shi domin kyakkyawar ɗabi'a ta sa ga balaraban ƙauye da ya zo ya yi fitsari cikin masallaci ba na fi ta'ifatin min almasjid wanda daga cikin hikima irin ta malaman hadisi dukkan abu irin wannan ƙazaya idan ta faru sai ga an ɓoye sunan mutumin ba za a faɗa ba domin akwai 'yan takifi a yanzu wani a yanzu ya zo zamanin ƙarshe-ƙarshe sai ga iya nema ya furta magana mara kyau a kan sahabi ko a ce wane ya kai haka wane ya yi haka to daga cikin hikimar su irin waɗannan ƙadiyar suna ɓoye sunayensu an baka yi zurfi ba a arabiyu ne tafi a haka ya tafi littafan kusa-kusa duk haka ya tafi sai ka zurfa ba cikin littafan tarihi za a gano sunansa da ya zo ya yi fitsari fasajjara hunnas isa bai suka mai tsawa suka yi ca a kansa kai wani waiwai sai manzo Allah ce la tadrimu ku kyale shi kar ku mai tsawa ku rabu da shi da ya kammala fitsarin sa sai manzo Allah ce ku tawo da ruwa ku zuba agun aka tawo da ruwa aka zuba sai ce kuma kai zo sai kira shi yace ka san nan ina muke sai ya ce eh nan masallaci ne ya rasulullah masallaci dakin waye yace dakin Allah yace yanzu aka je dakin ka da kake kwanciya kai bi tsari yace a'a za ka je ina ka yi fitsari ya ce a ya ce ai ɗakin Allah shi ne aula akan kowane musulmi girma kuɗi da ko'ina in dai mun yadda ɗakin Allah ne to shi ne kamata mu girma fiye da ko'ina ya ce haka ne zalaci to daga yau masallaci ga abin da ake ga abin da ake ga abin da ake ba a ƙazanta ba a kuma ya ce shi ne matsala da wuce jin daɗin da ya yi sai ce Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad sai ce Allah idan ka tahi jin kai da rahmani da Muhammad kai za ka yi wa bayan mu karka yi wa kowa sai manzo Allah ke cewa sajjarta wasi ai ka kunta ta abin da yake iya delwa ai mu biyin nan ai rahmar Allah ta mana yawa ai wa rahmati wasiyat kullu shay haka Allah ya bani kaga daɗin mu'amala da manzan Allah ya yi da shi sai ya sa gaba ɗaya ya ba shi amanna ya yadda da shi ya meka mai wuya duk abin da ya tsora shi zai to wannan iya cikin abubuwan da ya kamata mu dinga tsinta cikin halayyar manzan Allah muna ɗabi'anta da rayuwarsu afuwa yafiya kyauta ga jarumta akwai abu a wahala wani jarumi ne tun lokacin jahiliya gwanin kokowa ne wata rana sai zai ce tushe sharaɗin zai musulunta ba sai manzan Allah ya yadda sun yi kokowa da shi idan manzan Allah ya ka da shi to shi kenan ya yadda zai musulunta kaga shi kuma jarrabawa sa kenan sai na abakar ya ce ya rasulallah ni ina ganin kokowa na karai ya ce a ba komai abakar ba komai yanzu inda wannan zai sa ya musulunta ya zo a yi kokowa sahabbai suka ce a su basu yadda a yi manzalacin za a yi ya fito aka tara al'umma za a yi kokowa da shi da manzan rasulun da salama tirimin farko an ce manzala da hannu ɗaya ɗauke shi kamar wayan nan sai da ya haka da shi aka nuna wa allah ya ji ba wuce ko sannan ya kifo da shi da hannu ɗaya sannan ce wala ya biya musulunta kaga fagen jarumta manzan allah gaba da kowa yake ga wani abu da ya faru garin madina an dawo madina ne ba wata fashewa da tsawa wanda jariman ma suna kan gadajensu sai da sai da gari ya ɗanyi shuru sannan suka fito su khalid su sai na aliyu su sa'ad bin abi waqqas da sauransu to lokacin da suka fito daga gidajensu sun tsaya suna tattauna me baro haka sai manzon Allah ya ce lam tura'u lam tura'u har ya je ya dawo ya ba komai na ji na kashe matsala ba wani abu jarumai ne fa amma suka kasa fitowa amma manzana har ya fito ya ji ya ga abin da ya faru ya dawo ya ce karku damu karku damu karku damu ba wani abu da zai faru shi to kun ga ashe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake faɗa akan sa wa naka lala khuluqin azim wannan haka ne haka ne haka ne haka ne dukkan wata ɗabi'a da za a yi dan adam a girmama shi a so shi dan wannan ɗabi'ar to Allah yawa manzan Allah shi Allah yawa manzan Allah bai wurin kuma mu abin da ya ce mana da ƙari kana da kunfi rasulullah sai ce uswatun hasana ku al'ummarsa da kuke jin irin wannan tarihinsa a bakunan malamai abin da ke kanku na wajibi shine ku ɗabi'antu da ɗabi'asa in dai ɗabi'asa ba kususiya ba ce ko ku ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne tsironku a duniya da lahira liman kane yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake kwaɗayin samun rahamar Allah da jin kansa to ya kwaikwayi manzan Allah a rayuwarsa idan ka zo zamantakewa da iyali sallallahu alaihi wasallama a wannan fagen ma gaba da kowa yake na na aisha hadisin ya cikin bukari Allah ya kare da ita aka ji take cewa kana fi mihinati ahada shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a cikin gida yake a cikin hidimar iyalansa yake idan ya gaba ai shara ba sai dau tsaya ci ba maki aiki ne musu yawa sai dau tsaya kama shara idan ya gaba aiwa yara wanka ba sai ci ba maki aiki ya musu yawa sai dai kama su ya mai musu wanka manzon Allah har dora girki yana yi a gidansa kai kana yi sai dai fada ko in ba gama abinci da wuri ba sai fada to amma mazala duk wani aikin cikin gida in yaga hankalin iyalansa bai zo kan gumba kama wai keke sallallahu alaihi wasallam kaga in dan saukin hali ne za a so mutum mazala za so shi in dan tawazi'u ne kaskantar da kai abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace akwai lokacin da muka ba manzon Allah shawara muka ce ya rasulullah ya kamata a sassaka ma kujera ko ta ice ce mu kawo wani ice mu girka mu kafa kana zama mu muna zama a ƙasa in ba ko ya zo bai gane kamar gangagan akan kujera akan ice sai ce wannan manzon Allah ne sai ce a ba na su rabu da shi mu zauna tare da ku a ƙasa duk wanda ya zo ke tambaya ta gani haka yace bai yadda kujera ma bai yadda ya zauna a sama ba sabai suna ƙasa bai yadda ba domin tawazi'u irin nasu sallallahu alaihi wasallam domin tawazi'u an ce manzon Allah duk inda ya zo an taru da jama'a to inda mutum na ƙarshe ya zauna a nan yake zama baya keta mutane ce je je je haya table baya yi inda mutum na ƙarshe yake a nan yake sa ya zauna domin tawazi'u irin nasa haka muke yanzu haka nake haka kake ba haka muke ba an ce manzon Allah sallallahu ko yara ne kanana suna wasan ƙasa a titi idan yazo sai mu sallama sai assalamu alaikum in hankalin su ya juyo gunsa sun ce wa alaikum assalam shi kenan in bai juyo bai tafiya sai rabu da su an ce akwai ran da wata yarinya karama ba ta fi shekara 8 zuwa 9 ba manzala ya fito iya tafiya sai ta zo ta kama hannunsa yace yaya tace mu tafi kawai manzala ya bita yarinya karama ƙasa da shekara 10 da ta je suna tafiya da manzan Allah manzan Allah iya hannunta suna tafiya ta riƙe hannunsa sai ta ga ƴan uwanta yara suna wasa kuma suna wasan ƙasa sai ta saki manzan Allah ta kuma cikin yara suna wasa da ya ga hankalinta ya koma kan wasan sai ma sai kuma ya kama tafiya su kuma ya rabu da ita yanzu kai ne doki hannu za ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya je ya samu manzan Allah sallallahu ya tashi daga bacci ya kwanta kan tarka ta dibino dibino aka sauro ganyen dibino shine shimfada sa ne yake kwanciya sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Umar ya ga hakarkarin manzan Allah duk birɗin abin kwanciya ya fito masa yake ce ya rasulullah ai kai manzan Allah ne ga irin su sarakuna ma da suke kan ƙarya irin su kaisar irin su sarakunan rom irin manya-manyan sarakunan kajirci a lokacin ga irin daular da suke ciki manzala ka roƙi allah mana daular nan da sauka amma kana kwanci a kan ganyen dibino manzala wannan mu ba ma jin daji cike ya umar mali wani duniya umar karaba da duniya ba ni ba ita ma ana illa karakibe istazallata ta shajara raha sun magadara yace tsakanina da wannan duniyar ta ku ka kwatanta kamar mutum ne yake tafiya iya tafiya sai wani uzuri yasa zai yi zango a tafiyar ko sha'anin fitsari ko ta bukata dai yace dan zauna karkashin wata bishiya ga abin hawansa a tsaye ya ɗan gama uzurin da zai a ƙarƙashin bishiya ya hauye tafiyarsa ya ce tsakanina da duniya wannan shi ne ba da dugun ke kafa amma kai yanzu gadon da kake kwana na dubu nawa ne katiba ma sai ka zaɓa bayewa ban ɗaki ma a cikin ɗaki ko duk kayan makara sharɗan makara asuba duk ka tattara ka aji kuma ko ne ahadu sunna ana doro ana gombo ana ka dole fa sai mun ajiye wani abin fa koyi da manzan Allah salahi an dage kusa an yi aiki ya sa malamai suke cewa sunan nan practice ce ba ba wai magana ba ce a baki ko wata kama a'a sai ka yi aiki dole akwai gunda sai ka motsa dole yake faɗawa abdullahi ɗan umar yake cewa kun fi duniya ka annaka garibu na wabin islam ya ce abdullahi ɗan umar ina ma wasici ka kasance a duniya kamar bako ko ɗan tafarki kai kasa an kai bako ya zo kwana biyu uku ya tafi wani ma yar jaka ce a hannunsa ko gudu ake sai gudu da kayansa to haka ake so kamar da wannan duniyar kullun kayanka a hammatarka kawai duk inda ta zo a fadin lahi hamdu gudubi yanzu aka hada bako da dan gari mutumin da yake da branch a can yake da hannun jari a can yake da kacane a can ka kwatanta rayuwar bako idan ya zo da kai kuma yanda kake fataka a cikin gari to sai manzala ce ka kwatanta rayuwarka a duniya ya kai musulmi a wani suna kamar da kan kamar bako a wannan duniyar kaga bako in yazo ba maki in ba kai ba wanda yazo gunka bai san kowa ma a garin ba kai ne kadai zaka kai shi nan yace nan nai kaza nan gona kaza nan kaza nan kaza to haka ake so ka mai da kanka dan kauye a duniya wayewa idan ta yi yawa a duniya akwai matsala tana da matsala za ta cinye ma lokaci za ta hana ka hudda da mutanen kirki za ta hana ka lokacin munajati kai da Allah daga cikin maganganun wannan alkali iya wanda ya rubuta ashifa wata rana ɗaliban suke cewa a karmakalawa mu idan magariba ta yi haka za a yi magariba mu watse haka mu tafi lokacin tashi ya yi sai makana ta annashuwa da farin ciki amma idan mun zo gunka da asuba gari yawa sai muga kama a cikin damuwa kai ɗaliban suke faɗa masa wannan sai haka ne ya ce idan asuba ta yi gari ya waye to shi kenan kuma ka ce ne duniya ta faru kuma a wane ya zo na je nan a ce mu wannan a ce mu wannan amma lokacin da gama gari ba ta ina cikin farin ciki da annashawa to na ga lokacin mu na jayici na da Allah ya yi idan dare zan samu tsumadina da suke na gana da ubangiji nake murna nake shoki haka manya suke yi wannan shi ɗabi'un magabata lokacin ganawa da Allah ya fi yawa a rayuwarka wannan ɗabi'ar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah in dai ba cikin sahabbansa yake ba ko wata ƙadiyya ta sa sun tafi wani guda sahabban to iya cikin gida iya munajaji da ubangijinsa daga cikin ɗabi'unsa an ce khalilu sumut manzan Allah ne yawan shiru ne idan an zauna sai a shafi mintuna in dai ba tambayarsa aka yi ba ya ba da amsa ko kuma wahayi ya zo ya yi wa mutane bayani manzana sai a ɗau lokaci mai tsobe magana ba amma kai ba shafa labari shuri ko faɗi ba a tambaye ka ba ai kaza ai wallah sun yi kaza ai za su yi kaza ka ji layu su mino layu guri mai ji ka wuni kana surutu amma wallahi wannan surutun ko naira goma zai jawo ma ba ka ɓata yawon bakinka ka ɓata lokacinka ka yi giba ka zagi wane ka ci mutuncin wane kuma a banza a duniyancen ma baka da sakamako balanta na kuma agun Allah ka ɗora kanka nau manzan Allah iya da yawan shiru duk ɗaliban ƙura'ani masu bibiyar tafsiri sun san ƙabiyar haula da ta zo gunta ta zo gunsa take koka masa game da mijinta ya mata zahari khawla bintu sa'laba da aus bin salit take cewa mijina ya min zihari kuma mu zihari saki ne idan na tafi na bar yaya na za to zarta idan na dauke su za su za su takwara domin ban da abincin da zan ba su manzala shiru bai bata masa ba ta fada masa yin shiru ta sake dawowa ta nan dai shiru domin a lokacin ba amsa da zai bata sai Allah ya masa wahina sai Allah ya sako da aya ko qad sami Allahu qawlan lati تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تشي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم daga nan kuma sai hukuncin yazo haka ne ake kaga irin abin da sai mawa malisin koya kenan akwai lokacin da mutanen Iraki suka taso wani mutum aka tattara tambayoyi wajen tambayoyi an ce sun kai 40 da wani abu aka ce kai ne muke ganin kana da kiyayewa da hankali mun aminta da kai ka je ka samu imam mali a madina kamar wannan tambayoyin mu ko muna jira ka mana amsa ya zo ya nemi iso ga imam mali ya ce ya zo ya ce daga guka zaki ga abin da ya zo a gaban da to yake na karan tambayoyin ka da shi ya karanta tambayoyin nan duka aka ce imam malik bai fi ko guda hudu ko biyar ba shi amsa ba ya ce abin da ya sani kenan sai ce kuma yanzu na koma garinmu na ce na tambaye ka baka sani bai ce eh ka je ka faɗa musu ya ce ba ma gare mu ba ka hau dutsen safa da marwa ka kururunta duniya ta ji ka zo ka tambaye malik ya ce bai sani ba sai mai kuma a nan ne ma malamai suke ce ya faɗo ta kalma la'adari nisful ilmi a tambaye ka ce baka sani ma rubin ilimi ne in kai dalibi ne mai kuɗi zaka je ka nemi amsar ka sani to wannan duk sun koyi halin manzon Allah ne dai shiru manzon Allah bai mamma ne magana ba sai na Abubakar radiyallahu anhu domin ya ga dabi'ar agun shugaba akwai lokacin da ya fito da har yansa ya kama ya rike sai Umar dan ka dauke ya amirul mu'minin ma ma ma ya amirul mu'minin me haka ka fito da harshen ka ka rike me baro sai ke cewa wallahi wannan harshen ya umar idan na sake zai gangarar da ni ramin da ba zan iya fita ba abubakar radiyallahu an wannan ka rantse ka ce dan aljanna ne ba za ka yi kafara ba mazan Allah ya faɗa da bakinsa amma yake tsoron yawan magana yake tsoron yawan surutu sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to wannan duk ya koma karkashin laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana wannan dabi'un da malamai suke ta bayani akan su daga wannan da wannan da wannan to Allah ya ce mana mu mabiya wannan manzon mu kwaikwaye shi mana mu bi shi mana a cikin binsa akwai tsira a cikin kwaikwayensa akwai alkhairi son sama ibada ne domin Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah sai Allah ya ce fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum na ji wani malami bakano gwanin tafsiri yana cewa Allah ne ya ce in kuna son Allah ɗin an gane ko in kuntun tuhibbun Allah to ku bi manzan Allah an fahimci maganar idan kun bi manzan Allah in Allah ya ga da gaske kun bi manzan Allah ɗin shi kuma Allah zai ƙaunace ku an ce kai da ka bi manzan Allah Allah zai so ka to ashe idan ka ce Allah zai so manzan Allah darajar ka kaskanta darajar kenan ina fata an fahimci magana kai da ka bi manzan Allah Allah ya ka bi manzan Allah da gaske to kuma Allah ya ce zai so ka zai kaunace ka to kuma ka ce manzan Allah sai Allah ya ce ma ka so shi zaka so shi saboda haka shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa da su Allah ya masa ɗabi'un da ko kafiri da ya so shi haka Allah ya girka shi ba mutumin da za su zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu ya haɗa su wallahi bai ji ya kautar manzan Allah babu shi sai dai halaka ta kisa mutum ya imani da shi ga Zaid bin al-Haritha lokacin da aka je garin su irin fada na kabilanci da nafin karfi aka je aka yi fada aka yi kore haka daga cikin azaliman sai suka kawo zaidu bin al-harisa ya zamto kamar ganima suka zo garin makka suka sai da shi Allah ya sa lokacin da na Khadija radiyallahu anha sai ta zaidu ya fado hannunta an siyo mata shi a matsayin bawa da aka siyo shi sai ta ce manzo Allah ni kuma na ma kyauta na siyo bawa amma na ma kyauta sana baka shi Allah sa mata suna jin mu kuna yi wa mazajen ku kyauta kun ji ko musamman a wannan lokacin wallahi wallahi ki nayi wa mijin kyauta manzo Allah ce bayan ladan kyauta ma da na zumunci kuma kala biyu za a baki ladan haka Zainab matar Abdullah bin Mas'ud da yace ya halatta za ta fidda zakar mai kudi ce sai yace ki bani zakar mana sai tace a sai naji na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye shi yace yake baci bayan kin baci ma bayan ladan zakka ko ladan zumunci to matar manzo Allah na kai tana mai kyauta ta sai bawa ta bashi ke maki sai wani wani bajaj Allah ke bebe gida ya sa ana mai kabo kabo ko in kina da kudi ki sai je ga ki bashi hajiya Allah sa kina jina ku taimaki mazajen ku in kuna da hali sai Allah ya sanya muku albarka a rayuwar ku matan manzon Allah abun koyi gare mu suna yawa shugaba kyauta da aka yi wa manzon Allah kyauta Zaid bin Haritha iyagunsa a zaune to sai iyayensa da yake dan gata ne mahaifan suke ta cigiyar ina ɗansu a kai shi ya suka ji labarin an kawo shi maka an sai da shi ya suka biyo sawu suka biyo sawu cewa a yi na wani gida yake a maka za ka ce a yi gidan manzan Allah yake suka sallama manzan Allah ya fito sai ki ce lafiya suka ce wallahi muna mun ji samu labara akwai dan mu kaza kaza an ji an mana fin karfi an mana fada an kwato shi an sai da shi matsayin bawa dan ba bawa bane sai da shi akai amma mun zo duk kudin da kuka siye shi wallahi za ba ku kayan ku amma dari ba mun ba ku kuma mu dan mu da shi wannan ne ya kawo ku suka ce sai ce ba matsala bane ai manzo Allah yayi wa Zaidu magana ya fito daga gida ya fito yace ka san wannan yace iwaye yace babana ne wannan bawa ne yayi kawuna ne wannan bawa yayana ne duk ka san su ne na san su sai ya ce to sun zo sun ce za ka bi su hukuma gida domin an kwato ka an sai da kai a matsayin bawa kuma kai ɗa ne sai ce mazala wallahi ba zan bi su ba a to shi abin nan abai san ya zai yi ya zo gidan rahama ya tashi daga gidan ya ba zai tashi ba a yi ba ba ya ce wallahi ba zai bi su ba suka yi suka yi suka ce wallahi ba zai bi su ba sai su ma da yake wayayyu ne sai mahaifin ya ce to tun da kace za ka zauna a nan wallahi mun san ba matsa ma'aiki ba ba takura ma'aiki ba ba haƙƙinka ake shiga ba kuma akwai yiwa rukon da ake ma'anin ya fi namu ba ni ma na sallama ka zauna duk lokacin da Allah ya sa na zo maka zan kama ziyara kai ma wani abu ya kai ga kuma kama yana ziyara to kun ga in ba kyakkyawan hali ba mutum a kwato shi a siyar da shi bawa amma babansa da ƴan uwansa su zo amma ya ce a shi a nan zai zauna ba zai tafi ba kai ko rano kai wa almajirai daga rana ita zuwa yanzu tabgar kun dame mana amma kun dame mu to manzon Allah da kansa yake cewa fa ammal yatima fala taqa wa amma sa'ila duk yawon dabi'a ce yace kai wa mutum sadaka ko kyauta kana goranta masa ma kwarama ba kai ba qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatabawa aba ya ce mutum ya zo ka ce wa ne wallah ina ma fatan alkhairi bukatar nan da ka zo da ina roƙa ma Allah ya biya ma ita amma ni din nan wallahi babu abin da zan iya ma wallahi ni ma ina cikin wani hali amma ina ma addu'a Allah ya taimake ka Allah ya saka samu abin da kake bada to manzala ce wannan kalmar ta fi kai wa mutum sadaka kana mai gori ka bashi kana goranta masa ka bashi kana kyararsa kana hantararsa wara ka faɗa masa wannan kalmar inji Allah ta fi alkai wannan duk ɗabi'ar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tausayi ne abu horaira Allah ya ƙara yadda da shi ya ba da labari cewa wata rana suna tsahalin sufa suna masallacin manzan Allah a zaune sama da mutum saba'in mahadajin alƙur'ani ba ba wanda yake da garantin ina zai samu kofin kunu ya sha a cikinsu sai abin da Allah ya kawo musu idan lokacin cin abinci ya yi sai manzan Allah ya fito ya zo ya same su sai ce mutum ɗaya biyu zuwa kaza ku je gidan wani ku ci abinci mutum ɗaya biyu zuwa kaza ku je gidan wani ku ci abinci sai na abu kudu yake ce sai kashin ƙarshe ya ragu sai ce ku kuma ku biyo ni mu je gidan mu ci abinci abu kudu yake ce har ɓuya nake yi domin manzan Allah ina so na bi shi mu je gidansa mu ci abinci ku duba yanda manzan Allah ke da garanti akan sahabbansa kana zaune a gida za ga mutane goma sun yi salama mazala ya ce mazo mu ci abinci kuma dole ka ba su yanzu limamin ka zai ma haka yadda a magana gaskiya kenan komanda ce limamin ka ya ce ya tura ma mutum uku ce ga yana ka ba su kwanan masara biyar biyar kuma ya san kana da shi ba ya san kana da shi amma wallahi wani ba zai bayar ba amma mazala sai tura mutum mutum goma ya ce ku ci abinci a gidansu kuma wallahi za su ci abinci su kushi su dau iya daga cikin ɗabi'unsu tausayi daga cikin ɗabi'unsa na tausayi akwai lokacin da aka da daga gazo ta mu'uta yaƙin da wannan ya yi shahada ja'afar bin abi ɗali ɗan ƙwan sai na aliyu ɗan abi ɗali ya yi shi ya yi shahada daga cikin ɗabi'u na ja'afar allah ya ƙara ya dade shi wanda manzan ake ce ma a shi ce masa a tsayyar wanda allah ta'ala ya zai masa fuka-fukai a gidan aljanna iya zagayawa ya tabawwa'u min haisu ya sha domin an sare masa hannu a yaki ya rungume tutar musulunci ka tafaɗa a ƙara sare hannu ya yi makale tutar ba ta faɗi ba abin nan zai dubin harisa ya zo karɓe ta to manzala ce wannan hannun nasa da aka sassare masa yaki allah zai mai da shi fuka-fukai a aljanna ya dinga zagayawa inda yake to ja'afar a al'adarsa idan ya dawo daga tafiya yaransa suna fita su taryo shi idan sun fita ga yaransa sai ya ɗauke su ya ɗora su kan abin hawa sai ya ƙara su da su gida to manzan Allah ya tabbatar Ja'far ya rasu ya shahada da ƴaƴansa suka ji labarin mayaka sun dawo sai suka fito inda suka saba za su tarbi babansu ko babansu ya yi shahada bayan manzan Allah da kansa ya je gunda Ja'far yake tsayawa ƴaƴansu tare shi da ƴaƴan suka fito da kansa ya ɗauke su ya ɗora su a doki kamar yadda babansa yake musu domin karyar basu cikin damuwa ya taho da su har gida yadda babansa yake musu ya musu domin kada ya bari su gane babansu ya mutu su yi cikin tashi hankali manzan Allah duk inda zai tausaya wa ɗan adam ya gani wala ya tausaya masa za ku gaskata ni Allah da kansa yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce azizun alaihi ma azizun alaihi ma'alit duk abin da ya takura muku ya shige muku duhu ya shige muku gaba to wallahi wannan manzon abu wannan abin shi ma manzon Allah bai sauka ya buwaye shi sai Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim sai Allah ya dauko siffofin sa guda biyu arrahmanur rahim ya jingina wa manzon Allah ji ma iya da su sallallahu alaihi wasallam raufur rahim kamar da masu imani manzon Allah mai tausayi ne mai jin kai haka Allah ya tabbatar manzan Allah mai tausayi ne iya da tausayi akwai lokacin da yake faɗa hadisin ibn maja Allah ta'ala ya ƙara masa rahama da yadda manzan Allah yake cewa ni na jagoranta na shiga gaba buƙatar wani ɗan uwana ta biya na shige gaba ta biya wallahi ya fi da kwana arba'in ina yi tikafi ne kadai haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam domin me ya nuna wa al'umma a shiga cikin damuwar juna a shiga a taimaka wa juna wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan mu shiga mu taimaki juna mu mana duk abin da muka yi haɗaka wallahi zamu ci nasara abin da yasa abubuwa da yawa suke dame mana suke dagula mana lissafi wallahi ba ma san junan mu ne da gaske ciwa da ko in jifa ya haye kansa ya faɗa kan kowa ma kawai to wannan ba irin rayuwar manzon Allah bace da kansa yake tare jifa kai ya faɗa kan wani eh tara haka yake yi ya ijewa sahabbansa damuwa ta bangarorin da ba za su lissafu ba ba za su lissafu ba a akwai wani sahabi da ya zo ya kawo manzon Allah ya ce manzon Allah ka sai wannan abun nawa wani dabba sa ce raƙumi ya ce ka sai yana da bukata suka buga ciniki da manzan Allah ƙara mun rage mu ƙara mun ciniki ya fada ya ce to ba ni kuɗi na zan tafi manzan Allah ya ɗauko kuɗin ya bashi ce ka haɗa da abin hawanka da kuɗin ka tafi tun da barka ka haɗa da abin hawanka da kuɗin ka je ka biya buƙatar ka to irin wannan ba za su lissafa ba yadda manzan Allah yake tausayin al'ummarsa yake jin kansu ƙarshe-ƙarshen kalamansa na ƙarshe a rayuwarsa ummati ummati ƙarshen kalmarsa da yake faɗa kenan as-salatu wa malakata imanuku sai nake cewa ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata al'ummata iya tausayin mu iya guje mana abin da zai faru bayan ya jira Allah ya bashi garanti cewa al'ummarka kai ne farkon shiga aljanna kuma al'ummarka ita ce farkon shiga aljanna kuma al'ummarka ita ce khairu umma ukhrijal lin nas Allah ke lallahi sallallahu alaihi wasallam amma mu ne a gabansa manzan Allah ga juriya da kau da kai manzan Allah zai shiga damuwar da in ba shi ba ne to ba wanda zai yi daukan wannan damuwar amma wallahi ba mai ji iya da juriya kai ma koyi juriya ɗan abu kaɗan karya sa kowa a gari ya ji a'a wannan ba safar mai imani ba ce ka koyi juriya ya bawan Allah dama ita rayuwar abun mumini akwai wannan kalubalen dama ba yanda za a yi ta tafi limi limi limi ba zai yi ba duk wanda gani kana sha'awarsa ba ka san me yake damunsa ba ne juriya da ƙarfin hali da tawakkali da dogaro ga Allah sai ka ce wallahi wannan ba abin da yake damunsa kuma wallahi da akwai juriya haƙuri ne game da juriya game da musiba shi yasa Allah ke faɗa wa sahabbai ai in takunu talamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju yace in an wai darana din zafi ne su ba mu suna ji ba duk wanda ganci wani mai juriya ne wani jarumi ne wani sadauki ne wani mai kyauta ne wallahi iya san dukiyar iya jin zafin jikin juriya ya ga kawai ka koyi juriya musamman a wannan lokacin da muke cikin lokacin da al'umma da yawa suke koke-koke da bakinsu kar ka yadda a gane ka da yawan korafinka da wayan koke-koke ka kar ka yadda da wannan wani iyaye zubar da muru'ar ɗan adam ka riƙe mutuncinka daga cikin mutane ukun da mazala ya halatta musu roƙi mutane abu an ce da mutumin da ba shi da shi gaba da baya babu a samu mutum ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan a samu mutane guda uku ba tare da sun haɗa baki ba kowa ya tabbatar da ka wani iya cikin iya cikin matsi to ya an samu mutum uku sun ba da shaida kan mutum sannan ya halatta ya ce wani taimaka min da wani abu ya halatta kaga wannan mazala iya koya mana mu jure karka zama irin wanda Allah yake buga misali kan shi innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin cewa jinsin dan adam musamman munafikai yahudawa marasa imani to an halicce su da ciwo na san kai shine halu ciwon hananiya daga ni sai ni kun ga zama har wasu daga cikin masu kudin mu yahudawa sun dauko wata kalma a gun yahudawa mutum zai gina filaza ko wani gida mai wane-wane an son su gina wai nasa ne da 'ya'yansa kawai ba mallakasa ne da 'ya'yansa ba ruwan musulmi ci haka yake nufi mana haka yake nufi wannan kalmar yahudanci ce ba ta musulunci ba ce allah ta'ala idan ya ma arziki ba kai kaɗai yiwa ba ba kai kaɗai yiwa ba kuma alkairin arzikin shi ne ka taimaki wani ai ɗanka dole ce gadon kan kamo ta ai ko kaso ko baka so ba to amma wanda ba shi da gadon ka ba sai ka taimake shi da ranka da rayuwarka wannan taimakon da za ka yi masa kuma shi ne zaman lafiyar ga lahira ya sa manzan Allah ta nake tambaye sahabai cikin ku waye ya kusan dukiyar wani sa akan tasa suke ta mamaki ji manzan Allah ba za a samu ba waye zai tsona ji dukiyar wani tasa sai ce to abin da zan faɗa muku shine duk abin da ka ɗauka cikin dukiyar ka yi kyauta ka yi sadaka ka bayar to shi ne naka abin da ka mammake ka mutu ka bar shi wallahi ba naka bane kuma haka ne da za ka mutu yau a ce yau dukiyarka tun daga ƙasa ta taɓo sama a dukiyarka ce amma ka mutu ka barta wallahi ba amfani da za ta yi ba a lahira ko na kwabo ɗaya ba za ta yi ba ladan naira ɗaya ba za a baka wani duki daga mutu ka basu ba kawai gado ne za a raba maka da zaɓi kayan su rabanka shi ne abin da kai da rayuwarka wata rana kuma hakan ta faru gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an yanka akuya na na aisha Allah ya ƙara ya ita ita ma ta fito daga gidan kyauta ne ta zo miji mai kyauta ya aure ta aka yanka akuya gidan manzon Allah kafin ya dawo na na aisha duk ta rabar sai kafar gaba da ake ce mata karfata ita ce ta ragu a akuyar kawai a gidan duk arabar da akuya da ya dawo kita ina abin da aka yanka ya aisha take ce ya rasulullah duk arabar wallahi wannan kafar gaban ce kadai ta ragu ita za mu dan dafa mu cimuwa sai ke cewa a lahira in Allah ya kai mu za mu samu akuyarmu cif ba kafar gaba a jidda abin ne faɗa mata gina ya ce akuyarmu za mu same ta a gaban Allah cif amma babu kafar gaba sai yake nuna cewa abin da muka cin shi ne kaɗai ya fita daga mu a lahira amma abin da muka bayar shi za mu samu a gaban Allah gobe alkiyam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah ne faɗi wannan duk abin da kuka ciyar kuka bayar kuka kyautar in dai dan Allah kuka yi to Allah ya ce za ku same shi a gaban Allah gobe da kiyama tajiduhu inda Allah za ku same shi gaban Allah Imam Sufyan sauri Allah ta'ala ya masa rahama afwan Imam al-Bagawi a cikin tafsirinsa Ihya'ut Turas a ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa wata rana umar ɗan kaɓam allah ta'ala ya ƙare da shi ya je makabarta ta baƙiya a madina ya yi sallama shiga makabarta assalamu alaikum diyara kaumin mumini wa ina yin sha labikun lahiƙun nas'alullah halana wa lakumul afiya ko ta ruwaya ba wannan ba sai ya tsaya ya fuskanci matattu a kwanci a kabarburansu ya tsaya sahabbansa suna bayan shi sai yake cewa da su akabaru ma inda labarin da ke gunmu mu rayayyu da ba mu mutu ba ku matattu ku kasa kunne ku ji abin da duniya da ke ciki akwai la haura wala quwwata illa billah sai ce amwalukum qadin qasamat Umar dan Khattab ya ku matattu ku ji wallahi duk dukiyar da kuka mutu kuka bari an rabe ta idan akawun ne ya ji an farke shi a banki kuma haka bane an yi ta rubuce-rubuce in ma da sa hannun alƙali da waye duk an sa an zo an buɗe akawun ɗin an ebo abin da ke ci idan kadarori ne wanda za su siyar an siyar wanda za su rabu an daddatsa ya ce in dai dukiya ce ta waku kun mutu kun bar fili na alhajiwa ne dukiya ta alhajiwa ne kaza na alhajiwa ne ya ce wala duk arabe su ɗadin ƙasaman ya ce kuma diyaru kuma ƙadu su kinan umar ya ce musu gidajenku duk an shige wannan ɗakin da daga kai sai hajiya laye da kulwa ila hajiya wa anta to yanzu wani ne a ciki kasan akwai mai gidan da ɗakinsa hajiyar ma ba ta shiga ba ta shiga dole sai shi da shi wa da wula shirika launi a ɗakinsa to amma yau sai ka yi mamaki wani gursi mai mankato ne a cikin agwanci kuma kusan shirin dukiya ba wallahi maƙiyinka ma maƙiyinka da baya ƙaunarka wallahi ka faɗa kamar yaji dukiyar ka ni wannan ya faru garo ne ba jiyo ba akwai wani wanda wa da ƙani ne ba sa ga miciji da juna an yi sulhun duniyan nan ba su haƙura ba yayin mai kuɗi ne da Allah ya zai buga wani misali na wa'azi wannan yayin nasa ba da ɗan namiji duk yayansa mata ne kun san kuma a musulunci ƴaƴanka mata ko sun kai ɗari ba za su yi dukiyar gaba ɗaya ba sulusai za a ba za su ba su bi bisa uku na dukiyar ne gaba kuma shi ɗan uwansa ne shaƙiƙinsa ne uwansa ɗaya ubansu da kuma uwansa ta mutu ubansa ya mutu kuma shi kaɗai ne shaƙiƙinsa a duniya Allah kenan alwahidul gaha amma wallahi in wane ji labarin wane ya mutu wallahi farin ciki domin tsabar gabar da ke tsakaninsu wannan yayin ya faɗi ya mutu aka zo aka tattara dukiya aka fidda ɗaya takwas na mai takaba ta tafi ‘ya'yansa mata ina ji uku ne ‘ya'yansa uku ne mata aka kasa dukiya uku aka ɗau kashi biyu cikin uku aka ba su akwai kashi ɗaya ya ragu shi wancan abokin gabar wallahi ya garba wallahi tallahi kuma a musulunci haka ne dole shi ne asibinsa daman an fadda in an fadda mamma amma abota rago asaba a wannan ashabul furud to sauran tana kuma asib bai asibi zai dauki uba iya cikin asibi da namiji iya cikin asibi sannan sai shaqiqi iya cikin asibi ko kaka namiji duk ba sa nan to to kun Allah sai ya gwada wani karatu ana makiyinka zai iya cin dukiyar ga wanda iya dare ko naira 100 ba zai iya baci ba domin tsabar gaba amma ya mutu ya ci miliyoyin duke su gashi mai amfanin gabar mutum mai amfanin da ba ta da amfani muhallu shahid umar ɗan kaɗa yake ce duk dukiyar ku an rabe ya ce kuma azuwaji kuma ƙarta zan wajen matan ku duk sun yi aure musamman ƙananan matan sun ebi dukiya ta kaba ga wannan gadon su sun je sun sake kayan ɗaki sun yi aure haka ne mana an ce wani ya aure ko sati biyu bai yi ba ta ya mutu ko mai kuɗi ne wallahi na san mutum da yake cewa wallahi ya fita gin wani kawon da wato iya iya iya tune iya bukin ba in wance ta gama ta kaba to zai shigo kaga shi abin da yake gaban sa kenan kawai ba ta mutuwar mai mutuwar ke ba shi so ke ta gama ta kaba ko ya aure ta za ta samu kuɗi din da mijinta mai kuɗi ne to wannan ko Umar ya faɗa ko bai faɗa ba haka ne ba wani mai kudin da ya mutu za a ce ba za a raba gadansa ba don ana sansa gidansa ya rufe har abada bayan mai shigatun da ya mutu babu matan mutum ɗaya ne a duniya tuga aka ce ba za a aure su ba su ne matan mazan Allah wa azwajihu ummahatukum mutum zai aure uwarsa ne ai ba zai yi ba su kadai ne amma matar mai martabawa ne wa matar excellency wa ne matar wayewa ne in dai ta mutu ka ga da dugu-dugu wallahi ka je ka gwada sa'ar ka a shi ne mana a musulunci ba wani ka je gwada sa'a ana ba mu labari akwai wani mai kudi a tsa'i kin saudiya mai kudi ne amma kuma kankamo ne iya da dukiya amma ba iya fitarwa ko gidansa aiwa hidima da dukiya komai a hannu a hannu to wata rana ya yi tafiya sai dawo ta wani gari a ƙasar iraq sai ga gidan wani mutumi an taru kamar ana biki ana hoto da abinci da komai ana yi sai ya je ya ce da allah biki ake a gidan nan sai laba biki ake mai faru yake cewa wallahi mai gidan haka ɗan shafi kwanaki uku haɗa haka sati da kirawo jama'a zuwa ya ci abinci sai ce a kira mai shi da ya zo agar muka lawa da Allah ila me sana'a ka kuwa an ce baka sati ko kwa wata ya ga irin wani ce wallahi ya ce shi ba yi da wata sana'a a duniya illa kawai da iyalan wani mai kuɗi ya mutu sai da laba ya wurin matarsa kawai wannan ce ne sana'a ta shi haka ne ce haka ce wallahi yanzu ma akwai wani mai kuɗi a ɗa'if ana bani labarinsa ya tara kuɗi wallahi na kasa kuɗi na ji mutuwa sanar labarin a wani daga cikin matansa wani bai san shi ne ba ya jirgi na alabama alkhairi an je iya dawo gida ce a kama sa a yanka ke wancan ga kaza ke ce amma gida lafiya ko abin da baka saba ba kake yi yace wallahi wa'azi na gani saboda ka in ka mutu ba abin da za a fasa wallahi ba abin da za a fasa kwara ma kai wa kanka tun kafin ka mutu su ma daga can yadda imam albago yake faɗa sai ke ce shi ma ya aka ba umar amsa daga sama ya suke cewa aka baro ma indana mu kuma labarin da ke gare mu mu matattu da muka riga ku mutuwa sai suke cewa kullama am kullama qaddamnahu wajallahu duk abin da muka gabatar dan Allah wallahi mun sani shi duk abin da muka gabatar dan Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah mun sani shi kullama anfaqnahu rabahnahu duk abin da muka ciyar dan Allah mun garibarsa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambata sab'a sanabila sai ce wallahi mun gani suke cewa kuma kullama dakarnahu kasamnahu duk abin da muka boye muka mammake muka kyale wallahi mun yi asara sa wallahi haka suka faɗa to ka dage ka shiga wanda zai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min kairin tajruhu inda Allah musamman a wannan yanayin mazan Allah mai kyauta ne kyautarsa an ce a da azumi kyautarsa ta firihir mursala iska mai gudana to manzo Allah ya bi da kyauta ko ina kyautar manzo Allah shiga take musamman au it'amun fi yawmin zi mazghaba yanzu ana cikin yawmin zi mazghaba mutane suna kwana da yunwa suna mutuwa da yunwa ana yi ku je asibitocin kuna gani yanda ake yi mana mutum ya mutu likita ya ce wallahi yunwa ce da kai shi wallahi ana yi a wannan zamani mutane su kwana uku hudu ba su ci abinci ba ba su ruwa ko wani abu su ci suna ci cin abin nan a fasharibuna shurbal him sai mutum ya faɗi mutu kawai ana yi kuma duk da haka muna da masu kuɗi bai fi kwana hudu ba wani yake faɗa min a bayan gari nan bayan garin nan da ake bayan gari wani ya ji ya gina dan ƙareren sito ya ce wanda ga wata jiha ya zo zai sai masara a gunsa a wannan garin ya ce wallahi idansa ya nuna mai masara sama da dubu arba'in a wannan garin namu da ake kwana da yunwa ya ce kuma an sai ta dubu sittin sittin a lokacin ya ce yan ƙara masa kuma ya sai ta ƙasa da dubu ashirin ina imani ina tausayi kuma zai mutu a ci gadon matarsa ta iba ta je ta yi aure wani katon yaje cinye Allah wallahi ya ƙi alkhairi ahlus sunna mu kiwi kyauta juhudul muqil ana cikin zamanin da kowa nafsi nafsi ne amma dan abin da ke hannunka ka bayar sai Allah ya linka ma ya baka Allah ya sa mu dace ana mana isharar lokaci yayi dama na ce ni sakon malam zan faɗa ba karatu zai yi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan cikin sakon ga malam abubakar nan ɗaya daga cikin makusanta da na'iban malam wai allah akwai abin da zai ɗan gyara cikin abin da na kuskure allah ta'ala ya mana albarka ya samu yi lafiya mu gama lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi